الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه كيف حالكم يا زملائي الكرام كيف حالكم ما شاء الله وكيف الأهل كيف الأهل كيف الأهل سوني يا, يا إيالي أه؟ يا إيالي سوني كيف الأهل أها كيف الأهل ليسوا بخير أها تبتهم بخير تو بارك الله فيكم آه. ماذا عندنا اليوم في البرنامج ماذا عندنا في البرنامج النحو نعم طيب عادة قبل النحو نقرأ ما تيسر من القرآن أليس نعم طيب افتحوا سورة البقرة ابتداء من الآية الثلاثين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفخه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ويسفك الدماء ونسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أها لنقرأ معا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
طيب لنقرأ معا قال قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا آه، آه. wuce gona da iri a khalaftum khalaftum ma wasalna ila hadhihi al-aya wa qulna ya الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم أها لنقرأ معا وقلنا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم بارك الله فيكم نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يعفو عنا نعم طيب الآن أغلقوا المصاحف وافتحوا الأجرمية نعم zamu komo na hau kenan a kamin wannan akwai wata sanarwa shine akwai littafin da zamu ƙara da shi na koyon larabci shine durusu lugatil arabiyya li ghairin natiqina biha wannan littafi littafi ne mai albarka sosai duk wanda bai yi franco arab ba in haka ji yayi larabci to ta hanyar wannan ya koyi larabci ana gane da kyau ko ga su me yake da suna bahar nan yana dan tattaba larabci kuma cikin wannan littafin ya karatu ya yi juzu al'awwal juzu sani juzu salis ne kake ko sani ne kake salis yake ana gani da kyau ko to wannan shine kenan a wannan littafin ya fara da abubuwan da suke kasa kasa kenan wanda ba su taba koyon larabci ba zai musu sauki sosai shi yasa wannan darasin kuke jin wasu suke jin kamar ya musu tsauri a dan su yin suka fara to kenan idan muka fara da wannan za su fara jin sauki sauki ana gani da kyau ko tunda shi wannan zai koya maka ne magana yadda za ka iya magana da mutane shi kuma wannan zai koya maka ka'idodin ne ana ganin da kyau shi asali wannan yanzu za ka yi shi ka iya magana ne amma yanzu kana son ka san me ka san ka'idodi shi kuma wannan ka iya magana ne ko da yake shi ma ba na ba trois volume ne akwai ma six volume na farko da na biyu babu ka'idodi sosai a ciki amma na uku ka'idodi ne zalla shi ma a ciki kenan za mu ce karatun kowa za a ba shi haƙƙin shi da wanda sun iya larabci da wanda kuma yanzu ne suke mi suke kenan wanda sun iya za su amfana da wannan sosai wanda su kuma yanzu ne suke za su amfana da wanne da wannan rusul ghazl arabiyya kenan za mu yi za mu yi premier volume juz'ul awwal juz'i na farko ana gane da kyau ko ko wanda ma ya iya zai amfanu domin akwai ne bayani wanda za a yi a cikin sharhi wanda zai iya ya karar da mutum kuma shi kuma al'ilmu bi tikrar ya taqarrar shi ilimi duk lokacin da ake kara maimaita lokacin yake kara me yake kara zama kenan mun yi kuma da kin littafin ga sunan a kasuwa zaka same shi 150 160 170 har jika ba 20 ma kana iya samun shi to mu a yanzu mun yi komandikin kusan ɗa hamsin kuma mun yi zaɓen takarda wadda take ba fara ba wadda za ta kashe maka idanu ba ana ganin da kyau ko kenan wanda suke bukata za su ga malam ali sai su amsa sai su sayi a gare shi kenan mu za mu aza ribar hamsin ta shaf-shaf da isansi ana gane da kyau ko wanda kuma ya ji bai iya ba mu riba hamsin kin sai ya je kasuwa ya ce 150 160 gashi nan kenan kenan tsarin shi karatun shi idan muka kare wannan za mu ɗibi kaɗan mu yi a ciki ana ganin da kyau ko gobe in muka zo shi ma a wajen tafsiri a wajen tarjama za mu gani mu takaita don mu samu shi ma mu ɗauki kaɗan mu yi a cikin shi ana ganin da kyau ko kenan wannan shi ne tsarin da za mu bi insha Allah dai al'an iftahu al'ajurumiyya ana iya bari mu kare sharhin a jirmiya in yaso in za mu shiga cikin shi sai abin na aina nan takil yau na za mu tashi a yau a cikin ajirmiya babu ma'arifati alamati da irab darasin da ya gabata mun ga abinda ake ci ma irab ko? caccanzawar ƙarshen kalimomi dalilin wasu abu da suka shiga a cikin kalimar sannan irabi ya kashi kaso nawa gida nawa hudu arrafu annasbu da alkhafdu da kuma aljazmu duk wata kalima idan ta zo a cikin magana a larabci to ƙarshen ta bai wuce ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda hudu ana gane da kyau ko? to yau za mu tashi babu ma'arifati alamati al'irab babu mai bayani akan sanin alamomi na irabi ma'ana irabi da aka ce ya kasu gida hudu kowanne kashi yana da alamomin da ake gane shi ana gane da kyau ko? kowanne yana da alamomin da ake gane shi kina a yau za mu ɗoki kashi na farko nau'i na farko na irabi shine arrafu ko rufu'a sai mu ga alamominta wannan alamomin da ka gansu to shi na muka wannan kalimar rufu'a ce malam ya ce lirrafi arba'u alamatin rufu'a tana da alamomi guda hudu da ake gane ta abdamma na farko ita ce damma walwawu da wawun walalifu da alifun wannunu da kuma nunun kenan sai a ce kalima marfu'a imma a ce bidamma ko bilwawi ko bilalifi ko bi bisubutin nun kenan rufu'a ba zamma ba ce kawai sai dai babbar alama ta ita ce mi ita ce zamma ana gane da kyau ku babbar alamar ta ce zamma idan mun zo jan application cikin qur'ani za ku ganewa da kyau to yanzu wannan alamomin na rufu'a kowanne shi ma za a ɗauke shi a gai ina yake zuwa kowanne za a ɗauka a gai ina ne alamar take shiga shine sai malam yace fa amma dhammatu fatakunu alamata liraf'i amma dhamma tana kasancewa alama ta rufu'a fi arba'ati mawadi'a a cikin wurare guda hudu ana gane da ko dhamma tana zuwa alama ta rufu'a a cikin wurare guda hudu fil ismil mufrad a cikin suna guda wa jam'i taksir da jam'u taksir ai don mun yi su ko wa jam'il mu'annashi salim da jam'i na mata wal fi'ilul mudari da fi'ili mudari'i alladhi lam yattasil bi akhirihi shay'un wanda karshen sa bai hadu da komai ba bari mu dauki kowanne ba da misali aka ce damma ce damma alama ce ta rufuwa a cikin mi ismul mufrad farko ko misalin kharaja muhammadun ana gan da kyau muhammadun marfu'i ne bi maza bi damma domin ismul mufrad ne suna guda ne wa jam'i taksir da jam'u taksir kharajat talamizu dalibai sun hita at-talamizu damma suka doka karshe ko kenan marfu'un bi maza bi damma جمع التكسير لي وجمع المؤنث السالم مثالي خرجت الطالبات ɗalibai mata sun sun hita kenan at-talibatu kun ga ya ɗauki mi ya ɗauki damma kenan marfu'in ne bi damma wa alamati raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu ala akhirih sai a ce fa'ilun marfu'un bi damma wa alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahira ala akhirih sai wal fi'lul mudari alladhi lam yattasil bi fi'li mudari wanda bai hadu da komai ba yadhhabu at-talibu ila al-madrasati yadhhabu karshen shi me ya doka damma kenan menene marfu'un ne ko marfu'in bi damma kenan sai a ce fi'lun mudari marfu'un bi damma wa alamati raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira ala akhirih ana gane da kyau ko to shine wannan kenan an gane damma inda take zuwa take shiga ismul mufrad jam'u takshir jam'ul muannas salim al-fi'l al-mudari saw wa amma al-waw amma wawun fatakunu alamatan liraf'i tana kasancewa alamun alama ta rafa fi mawdi'aini a cikin wurare guda biyu fi jam'il muannas salim jam'il muzakkari salim a cikin jam'i na maza wa fil asma'il khamsa da kuma sunaye guda biyar wahiya su ne abuka babanka ba da kai nake ba ha wa akuka da dan uwanka in kana soce da kai nake dan ba zagi bane shigo inna muku adaranci sai in ce ubanka inna muku adaranci kenan ko sakkwatanci to dan uwanka babanka dan uwanka wa hamuka shine surukinka ana gane da kyau ko a alhamu ne ashe suruki ba uba ba dan uwan dan uwan dan uwan miji shine ake cewa alhamu a hadisi alhamul maut ko dan uwan miji shi an mugu kina dan uwan miji shi ake ce ma alhamu sai a ce hamuka ana gani da kyau ko kun gani dan uwan miji a ba magashi ba yau kanan miji ko kanan mata duka ana ce musu alhamu amma dai mafi yawanci dan uwan miji ake ce ma haka yanzu kai ana gani da kyau ko in ka zamna gidan yayanka mai aure sai a ce kai hamu ne shi an mugu ko wasar kanan miji akwai daɗi ana ga da ko akwai wani wake da suke to kanan miji ko yayan miji don ana ce musu alhamu ina hamuka wafuka ko kanan miji ko kanan mata duka ana ce musu hamu ana gan da ke ko fuka bakinka ana gan da ke ko shine fuka wa zumalin da ma'abuci dukiya asalin shi zu ita kadai ce to amma dai dan a kawo wani abu tare da ita tunda ita ba a farinta ita kadai sai a ce zumalin zumalin zu ilmin zu jahalin Allah raba mu da shi aha zu hasadin ana gan da ke ko to wannan shine kenan to wannan su ake cewa al asma'u al khamsa sunaye guda biyar su a larabci sun bambanta da sauran sunaye don saboda matsalolinsu abuka akuka hamuka wafuka wa zumalin kenan su alamarsu ta rufu'a shine alwawun barin ba da misalin kowanne aka ce wawun tana zamantowa alama ta rufu'a a wurare guda biyu jam'ul muzakkar salim misali ja'al muslimuna صلى المسلمون المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر السالم أنا قال لك مسلمون إنما باب مسلمون آه. إنما مرفوع بالواو سي وفي الأسماء الخمسة نهار مثال رأيت آه. abuka yunadika babanka na kiranka abuka shine mi fa'ili marfu'un bi maza bil wawi sai akuka ko a jaa akuka dan uwanka yazo akuka fa'ili ne marfu'un bi بالواو كو لأنه من أفعال من أسماء الخمسة تحموك خرج حموك أنا قاعد نشوفه أنا ما ترك يا هوتا تو مرفوع نشيما بمي بالواوي tunda da asali ya za a ce kharaja hamuku ko tunda an ce me yake fa'ili da ko da shi ne marfu'i ne ko to kenan wawu ne tace alamar shi sai fuka ana gan da kyau ko to wa zai ba misali na fuka mhm a iftah fuka a istahfaka zai kasancewa nan kuma ka shiga wani mawudu'i mhm to ha fuka yattaribu ko yattaribu fuka bakinka yana yana girgizawa ko yana makarkata ko yana motsawa yattaribu fuka ina fa'ili fuka ko bakinka shine ke aikin kenan yattaribu fuka kenan fuka fa'ilun marfu'un bil wawi ko ko fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al waw ana ita niyabatan an dhamma na'am to wannan shine kenan sai zumalin tasaddaqa zumalin mai kudi yayi sadaka ana ganin da kyau ko kinan zumalin sai kasance kinan menene marfu'un ne bi ish bil wawi ana gane da kyau ko to wannan shine kenan wawun tana kasancewa alama ga rafa a wurare guda biyu jam'ul muzakkar da al asma'u al khamsa wa amma al alif fatakunu alamatan liraf'i fi tasniyat al asma'i khassa ita kuma alifun tana kasancewa alama ta rufu'a fi tasmiyatil asma'i khassa a wajen tasmiyatil asma shine sanya suna ya kasance biyu nan kawai take daukan alifun alifun take zuwa alama ta mi ta rufu'a misali dakala dakala talibani ɗalibi guda biyu sun shiga talibani fa'ilun marfu'un bi al'alif li'annahu musanna ana gan da ke ko na to kenan shi alifu ne ya zama to alamata ta rufu'a a wuri guda kawai wajen musanna sai wa amman nunu ita kuma nunun fatakunu alamata lirraf'i fil fi'l mudari tana kasancewa alama ta rufu'a cikin alfi'l mudari idan tasala bihi damiru tasniya idan ya haɗu da damiru tasniya damiri na abubuwa na mai nuna mutum biyu ana gan da kyau au damiru jam'in ko kuma damiri na diyawa au damirul mu'annasati al-muqataba ko damiri na mace wadda ake ma magana misali na farko idan ya haɗu da domiri na tasniya za a ce ya dukula ne ana gan da ko? ta dukula ne ya dukula ne ta dukula ne mutum ne suka shiga mutum biyu shi ne ma'anan domiru tasniya au domiru jami'in ya dukuluna ta dukuluna su nawa ne suka shiga su da yawa shine damiru jam'i aw damirul mu'annasati al mukhataba ko lamiri na mace wadda ake ma magana ana gani ko tad takhrujina ko tadkhulina kinan mace ce wadda ake ma magana ana gani da ko tadkhulina takhrujina to wannan sune abubuwan da in suka haɗu da mudari'i to sai ya kasance marfu'in ne bi annuni bari mu bada misali at-tullabu yadhhabuna ila al-madrasati ɗalibai suna zuwa makaranta yadhhabuna fi'lun mudari'un marfu'un bi marfu'un bi bi thubutin nun kenan marfu'un bi subutin nun ta misali na biyu kharajat talibani min al-fasli kharajat talibani min al-fasli a'a ba ashe ashe wajen fi'ili wajen mudari fi'ili ne muke ashe ba wajen ismi ba na'am sai mu ce misali at-talibani yadhhabani ila as-suqi ɗalibai guda biyu suna zuwa ya zahaba ni marfu'un ne bi bi subutin nun ana gani da kyau ko ya zahaba ni domin akwai lokacin da zai mantuwa ya zahaba nan bi hazfin nun ne shi zamu ga ina ne ake cewa bi hazfin nun ya zahaba ni kenan bi subutin nun an mi an tabbatar da nun ana gane da kyau ko sai na mace الطالبة تخرجين من ال من الفصل تخرجين تناهتا تخرجين أنا قايل لكيكو كنم فعلين مضارعي مرفوع شما بمي بثبوت النون أنا قايل لكيكو wannan kenan su ne alamomi nami alamomi nami na rufu'a karatu ne mai damun kai sai an zama an yi tunani da kyau ina shi ba za mu kara daga nan ba ana gani da kyau ko in ya so ban da gobe za mu yi sai mu kara shi insha Allah kenan a yanzu dai za mu tsaya bakin alama ta nawa alama ta farko shine alama ta alamomi na rufu'a alamomi na rufu'a guda nawa ne guda nawa a'a guda hudu dai na farko menene abban ma na biyu alwawu na uku al'alifu na hudu annunu shi asali a jurumiya shi an yi shi ne don ka haddace kawai ba sai ka gane ba in ka haddace yanzu sai a zo a maka sharhi mafi yawancin littahan na hau sharhin wanga littahin ne ba in ka ɗauki risala in ka ɗauki tofatu saniya su suna nan ana ganin da kyau ko duk shari ne nan littafi to bari gani ko haddace aha damma tana shiga alamomi nawa ne kalimomi cikin arba ka auka akan lafa to aha na farko a wajen mi ismul mufrad jam'u taksir jam'u muannas salim fi'l mudari alladhi lam yattasil bi akhirih shay'un to sai aha sai alwawu ko to tadkhulu fi madha ha mawdi'ain wuri guda biyu to fi madha wa madha jam'ul muzakkar salim asma'ul khamsa suwaye asma'ul khamsa ba da ni kuke ba dai amma ko ba da ni kuke ba amma ko yawwa to abuhu abuhu akuhu hamuhu to sai ban dai to mu ji haka na abuka akuka amuka kuka gomali to bayan sai mi kuma an al al alif to tadkhul fi madha fi tasniyati khassa ko yawa fil musanna kawai to aha wan nunu tadkhul fi madha ha فعل المضارع اها فعل المضارع فقط ها فعل المضارع الذي اتصل به سيكون وديش بقى ضمير التثنية ضمير الجمع ضمير المؤنث المخاطبة كو يوا wannan sune kenan to yanzu ku zo mu yi tatbiki alqur'ani sai mu shiga durusu lugatul arabiyya abu do sura inda muka karanta na'am to
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
وإذ قال ربك رب مرفوع نيكو بماذا بالضمة لماذا لأنه مفرد يوا مرفوع ني بالضمة دان سبوده مفرد ني جاعل جاعل مرفوع ني بالضمة كو تو لماذا شما اسم ني مفرد شما اسم مفرد ني ataj'alu taj'alu ismi ne ko ko mudari fi'ili ne wani irin fi'ili mudari marfu'un bi maza bi damma zahira ko ga ta nan ba muqaddara ba to jayyid limaza لأنه لم يتصل بآخره شيء تو يفسد نفس الحكم شما مضارعين مرفوع بالضمه yafsiku shi ma marfu'un ne biddamma nusabbihu shi ma mudari'i ne marfu'un biddamma nuqaddisu shi ma mudari inni a'lamu shi ma menene shi ma mudari'i ne ta'lamun bahar baharo muna ta'lamun maza ku kyale shi kadai je ba da amsali ما هو اسم أم فعل أها والإرم فعلي مضاري بماذا مرفوع بالواو كن يرضى كن يرضى أها جزاكم الله خيرا تو مرفوع ب أها لماذا
لاتصاله بضمير الجمع انا غان da kyau ko yawa kenan ta'lamun kun gani mudari'i ne amma me alaman shi subutun nun ko jayyid dan saboda ya hadu da wawun ko damiri na na jam'i tunda asalin shi ta'lamu ne to tunda da yawa ne sai aka ce ta'lamun to sai mu je gaba
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم al'alimu ismi ne ko fili ta marfu'un ne ko mansubun marfu'un limaza ha marfu'un bidamma limaza li'annahu ismun mufrad al'alimu ismin ne mufrad to al-hakimu nafsul hukum ko shi ma ismun ne mufrad ina shi ta ɗauki damma zahira
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
آدم a na'am ismi ne marfu'i bi bidamma limaza li'annahu mufrad ko ismun mufrad to a'lamu mudari' ko marfu'un bi الضمة الظاهرة لأنه لم يتصل بآخره شيء أعلم نبي تبدون تا برين ساوني أها مالا بسم الله تبدون ها اسم أم فعل أم ماذا فعل أي فعل مضارع مرفوع ب أها كنا سا واو تكين جونا واو أنت مكو تكين اسمي تكين تكين جمع المذكر السالم دمي ده أسماء الخمسة in dai fi'ili ne ka kawo mazancin alama ta wawun nunun ko dai a cire nunun ko ami ko a barta hasfun nun ko subutun nun yana wannan shi ke shiga muku cikin juna yawwa yanzu inda an ce mubuduna nan ne zaka ce marfu'un bi maza bilwawi ya an ce mubuduna tunda suna ne kenan amma tubuduna fi'ili ne mudari'i kenan marfu'un bi subutun nun ana gane da kyau ko litisalihi bi damiri bi damiril jami wa ma kuntum taktumun nafsul hukum taktumun shi ma marfu'un bi thubutun nun
wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا يا آدم اسكن زوجك زوج زوج اسم مرفوع بماذا بالضمة الظاهرة لماذا لأنه اسم مفرد سنة وداني فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين الشيطان الله ربا مدشي نعوذ بالله منه الشيطان مرفوع به اسم مرفوع بضمة لماذا؟ لأنه اسم مفرد أنا قاعد بشوكو بمكي إن ذاكو تشمون فائلي بني كو مفعول به ني ذا مكي تم أنا قاعد يزدي alamar dan me yasa ya dauki alamar dan saboda ismun ne mufrad ta qul nahbitu ba'dukum ba'du ha ba'du aha ihbitu اهبطوا هذا لا يدخل لأنه أمر اهبطوا والأمر لا, لا محل له من الإعراب فعل الأمر دائما مبني ونحن في الإعراب لسنا في البناء أنا قال لكم kenan shi fi'ilul amr abin da yasa ba mu kawo shi dan shi ba i'rabi bai shiga shi ko da yaushe za a ce mabniyun mabniyun ala sukun ana gan da kyau ko la mahalla lahu min al-i'rab kenan shi ana i'rabi ba mu kuma cikin i'rabi muke da mudari'i da madi duk ba mu kawo su in kun ga fi'ili to madi ne mudari'i ne za mu kawo ko da yaushe dan shine i'rabi yake mi yake shiga a cikin shi to aduwun menene mu bar aduwun ku bar ku kyale shi mu je aduwun aduwun ismun ko yawwa marfu'un ad-damma limadha ismun mufrad ko kenan guda ne mustaqarrun ismun ne ko marfu'un ko bid-damma li'annahu ismun mufrad mata'un yawwa nafsul hukm فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
التواب الرحيم اسم الكوب مرفوع بالضمة لأنه اسم المفرد التواب الرحيم kun ga in mun zo wajen balaga na akwai ta cewa muna zuwa insha Allah dan in mun kare a jurumiya so nake mu sanya balaga mun kare shi za mu sa balaga insha Allah tun da durusu lugatul arabiya in mun je gaba akwai inda za mu zo wajen ka'idodi to mun je gaba yanzu ko mu durusu lugatul arabiya masu bukata kenan suna iya amsa yanzu kana iya badawa don kenan in aka kare wanda bu tashi saye ba sai su maido littafi wanda sun tashi su bada kudin shi kenan raba musu don a buɗa sofa ta farko ce za mu shiga